بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الجمع الكريم اتقوا الله تعالى حق التقوى يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أعظم ما لدى الإنسان هو عمره فليس هناك شيء يوازي ساعات العمر فإن المال والجاه والبنين والدنيا بأسرها ليست شيئا إذا انتهى أمد الحياة وكل ذلك يكون هباء منثورا فكان لابد لكل إنسان أن ينظر إلى عظيم منة الله تعالى عليه بعمره الذي تنحته الأيام والليالي نحتا فما مضى منه لا يعود والمستقبل أمل مجرد قد يكون المرء فيه موجودا وقد يكون المرء فيه مفقودا لذلك حثنا الإسلام على اغتنام العمر وعدم التفريط في قليله فضلا عن كثيره قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري وكثير من الناس خاسرون مغبونون لأنهم لم يستفيدوا من نعمتي الصحة والفراغ فضيعوا أوقاتهم فضيعوا أوقاتهم أيام صحتهم وضيعوا وقت فراغهم فلا هم استفادوا منه في أمر دينهم ولا هم استهلكوه في أمر دنياهم إن عمر الإنسان صلب حياته ورأس مال تجارته فاللبيب يجعلها زادا للحياة الدائمة المستقرة فإنها سلم وصول وجسر عبور جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها هذا وهم في نعيم الجنة ومع ذلك يتحسرون على ساعات لم يستغلوها فيما ينفعهم في حياتهم الأبدية وتزيد من نعيمهم في الجنة فكيف بمن لم يدخل الجنة الأمر خطير يقول الحق تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير والعمر عذر فمن أعذر فقد ومن أعمر فقد أعذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عباد الله إن من أمارات سعادة الإنسان طول العمر مع حسن العمل وذلك خير ممن حسن عمله وقصر عمره وفي كل خير جاء من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلين قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال لي ارجع فإنه لم يأن لك الوقت بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون قالوا يا رسول الله هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل الجنة قبله فقال أليس مكث هذا بعده سنة قالوا بلى وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى وصلى كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض أخرجه ابن ماجه أيها الفضلاء راقبوا أوقاتكم واستغلوا واستغلها لتكونوا لكم حجة ولا تذروا للشيطان فرجة ولا للأهواء مسلكا فإن الوقت سرعان ما يزول وما مضى منه لا يعود أبدا وسيرجوه غافل عنه ساعة لا ينفعه الرجاء ولا يستجاب له الطلب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وعند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها عباد الله إن شهر رمضان فرصة لا تماثلها فرصة وضالة لمن ظفر بها لا يدعيها أحد ومشهد لا يدفع لدخوله ثمن كتبه الله لكم ليجزل لكم المثوبة ويعظم لكم الأجر ويكرمكم بالوصول إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وبالإجابة جدير bismillahir rahmanir rahim dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ina kore ƙara gode masa tsarkakakken sarki wanda shine majibincin salihan bayi ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah shi kadai yake mamallaki na gaskiya kuma bayyananne ina shaidawa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne mai gaskiya mai cika alkawari wadda Allah ya sanya shi amini tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa waɗanda suke masu haske sannan da dukkan wadda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar sakamako ranar lahira bayan haka ya ku ‘yan uwana masu albarka ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku mummunai ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmai ya ku bayin Allah mafi girman abin da mutum yake mallaka ita ce rayuwarsa mafi girman abin da mutum yake samu babu ya kamar shekarunsa babu wani abu da yake daidai da lokacin da Allah ya ara maka na rayuwa da dukiya da matsayi da za ka samu na makami da 'ya'ya da Allah zai baka da duniya da Allah zai danka da duk abin da ke cikinta in ka tattara ta da komatsanta ba wani abu ba ne idan shekaru sun ƙare idan rayuwar mutum ta ƙare to dukkan abin da ya zame masa duniya to ya bar shi a bayan bayansa don haka wannan rayuwar ta fi komai alfarma a gare shi zai tafi abin da yake da shi a duniya ya zama tamkar wata ƙura a bashekewa a kasafta shi sai ya zama duk wani mutum wanda yake mai hankali ba makawa ya mai da hankali ya dubi girman baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa na wannan aron lokaci da shekaru da ya bashi wadda kwanaki yau da gobe faɗi tashi suke kankararsu suke yagansu suke ɗibansu da kaɗan-kaɗan dukkan abin da ya wuce kuma har abada ba zai dawo ba abin da yake gaba ba komai ba ne face zallan buri face zallan buri ba abu ne da yake samamme ba ta iya yiwa ma ya zama ba za a same shi ba hakika addinin musulunci ya faɗaitar da mu ribatar wannan dama da muka samu kanmu a ciki ta rayuwa da rashin da kiyayewa daga yin sakaci duk ɗan ƙarancin damar da mutum ya samu ko kaɗan ko da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane an ci da rabansu a cikinsu ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane sun yi asararsu lafiya da samun dama bukhari ya fitar da hadisin da yawa daga cikin mutane lalle an bugi hancinsu an ci da rabansu an yi amfani da lafiya ba su yi amfani da tasu ba an yi amfani da dama da lokaci ba su yi amfani da damarsu da lokacinsu ba ga wani kun yi yarinta amma ka zama wani abu ka bar shi ga wani kun yi wasan kwallo amma ya zama wani abu ya barka ga wani kun yi aji ɗaya amma ya zama wani abu ya barka ka zama wani abu ka bar shi duk wanda kaga ya samu wani abu ya zama wani abu da lokaci ya amfani shi to da yawa akwai waɗanda Allah ya ba su lafiya sun salwantar da ita Allah ya ba su lokaci da dama sun salwantar da shi ba su amfana da ni'imar lafiya ba ba su amfana da ni'imar lokaci ba sai suka lalata lokutansu da lafiyarsu suka lalata damammakinsu ba su amfana a lahirarsu ba ba su amfana a duniyarsu ba lallai rayuwar mutum da shekarunsa shine ƙashin bayan sa gaba ɗayansa ƙashin bayan rayuwa yana tattare da lokacin da Allah ya baka na shekarunka sannan kuma shine jarinka duk mai hankali wannan jarin shi yake sanyawa ya zame masa guzuri don rayuwa ta dindindin ba wannan taucin gadi ba su waɗannan shekaru kuranga ce ta hawa zuwa wurin da ake so a hau su waɗannan shekaru gada ce ta tsallake abin da ake so a tsira masa ya zo cikin hadisin mu'azzu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallama kenan yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace hatta yan aljanna hatta yan aljanna ba sa jin asara ba sa jin takaici sai sun tuna wani lokaci daga cikin lokutan rayuwarsu ta duniya wanda ya wuce ba su ambaci Allah ba yan aljanna akwai lokacin da za su ji takaici ina ma ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kazan nan ina ma lokacin da kaza ya faru nan ina ma ambaton Allah na yi saboda yadda suka ga gwaɗin aljanna da daɗin da ke gidan aljanna sai suke burin da sun yi zikiri a wancan lokacin da ya zame musu ƙarin ni'ima to wanda ya shiga wuta ɗan aljanna yana jin takaicin yayi asarar wani minti ɗaya bai yi zikiri ba wanda yake wuta me kake tsammanin sa al'amarin akwai hatsari a cikin sa Allah maɗaukacin sarki mai yawan albarkatu ya ce, Shin, ba mu ba ku shekaru ba? A walam nu'ammirku, shin, ba mu ba ku shekaru ba? Ba mu raya ku ba? Ma ya tazakkaru fihi man tazakkara a cikin shekarun da muka ba ku duk mai nazari bai yi ba? Duk mai yi wa kansa faɗa bai yi wa kansa faɗa ba? Waja a kumun nazir, kuma masu gargaɗi mai gargaɗi bai zo ba, ya gaya muku ku yi amfani da wannan damar, Allah zai faɗi wannan a lokacin da masu nadama suke nadama kuma ba lokacin nadama bane ya wuce shekaru da wannan rayuwa uzuri ne ga dukkan wanda Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa ta wannan rayuwa ta wannan shekaru to ya masa uzuri faman u'mira faqad u'zir duk wanda aka bashi shekaru an masa uzuri ya zo cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki ya gama uzuri ga dukkan wanda ya jinkirta masa ajalinsa har ya kai shekara 60 an yanke masa hanzari yan 60 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda Allah ya masa tsawon kwana har ya kai shekara 60 yana rayuwa to Allah ya masa hanzari me zaka cewa Allah kuma daga baya kowace irin dama ka same ta bukhari ya rawaito hadisin cikin hadisin abu huraira ya ku bayin Allah yana daga cikin alamomi na arzikin mutum da rabautarsa tsawon rayuwa tare da kyakkyawan aiki ya fi alheri sama da wanda rayuwarsa ta zama taƙaitacciya kuma ko da a cikin kyakkyawan aiki ne amma dai kowannensu Allah ya masa baiwa alheri domin sun haɗu a cikin aikin alheri amma wanda Allah ya ba shi tsawon rayuwa yana aikin alheri ya fi riba bari mu karanta wata kissa hadisin talha ibn ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu ya ba mu labarin wasu mutane guda biyu shi talha wasu mutane guda biyu sun zo garin madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dukkansu suka musulunta da suka musulunta suka zauna a garin madina ɗaya daga cikinsu ya fi ƙoƙari da tsayuwa wajen ibada da kulawa da addini sama da ɗaya shi wannan mai ƙoƙari da ijtihadi da aka tashi jihadi ya je jihadi sai ya yi shahada a wajen jihadi ɗayan kuma shi kuma sai ya ƙara shekara ɗaya a rayuwarsa kafin shi ma sai ya mutu talha sai yake ba da labari ya ce sai ne wani mafarki irin yadda mai bacci yake yin mafarki ya ce sai gani kamar a ƙofar aljanna sai ga waɗannan bayan Allah guda biyu sai wani mutum daga aljanna sai ya fito sai wani mai fitowa ya fito daga aljanna sai ya ba da izini ga wannan wadda ya mutu daga ƙarshe wadda ya ƙara shekara bayan mutuwar wancan sai wadda ya fito daga aljanna sai ya ce masa akar makallahu bismillah shiga aljanna sannan sai ya sake fitowa sai ya kira wanda ya yi shahadan nan wanda ya mutu da farko sai ce kai ma akara makallahu tafaddal bayan sun shiga aljanna talha ya ce sai suka fito su biyu sai suka ce da ni to kai malam talha ka koma lokacin zuwanka nan bai yi ba ya ce sai na farka ai dole ƙofar aljanna a ce ka koma ba yanzu ba ya ce sai na farka da na farka ya ce gari ya waye sai na je ina ba da labari a cikin gari ni faga mafarkin da na abin ya bani mamaki sai mutane ma kowa yana mamaki sai zance ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace musu to me abun mamakin suka ta ya ma'aikin Allah da mamaki mana wannan fa a sanin mu ya fi kokarin ibada kuma mutuwar shahada yi amma kuma shi ya fara shiga aljanna wannan fa a saninmu ya fi ƙoƙarin ibada kuma mutuwar shahada ya yi amma kuma wancan ya riga shi shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to nan ne gizo ke saƙa kun manta shin bai zauna shekara guda bayan mutuwar wancan ba suka ce an yi haka ya ma'aikin Allah sai ce ɗaya kenan ya ce shin bai samu azumin ramalana bayan mutuwar wancan ba suka ce an yi haka ya ma'aikin Allah sai ce ba haka ba ya ce to shin bai yi sallah kaza da kaza ya yi sujada kaza da kaza da kaza na tsawon shekara guda ba suka ce haka ne ya ma'aikin Allah sai ce to bari in gaya muku tazarar da ke tsakaninsu a wajen Allah ya kai tsakanin sama da ƙasa ya fi shi da shekara ɗaya ya haifar da wannan tazarar alhalin shi mutuwar shahada ya alhalin shi mutuwar shahada ya wannan hadisin wa'azi ne wannan kisar wa'azi ce da take nuna cewa kai yanzu da kake raye wanda ya mutu jiya tasa ta ƙare kai kana da sauran dama za ka iya tsere masa ko ya yake ibada ko meye matsayinsa za ka iya tsere masa amma sai ka yi amfani da damarka ya ku ‘yan uwana masu falala da albarka ku yi la'akari da lokutan da Allah ya ara muku ku mori waɗannan lokuta domin su zama hujja a gare ku ku kunyata shaiɗan ku watsa ƙasa a fiskarsa kar ku ba shi kafa a cikin lokacinku kar ku ba shi dama a cikin damarku da Allah ya ara muku kar ku ba zuciyarku abin da take so a cikin lokacin da Allah ya ara muku domin wannan lokacin da kuke gani cikin gaggawa yake shuɗewa kuma duk abin da ya shuɗe na wannan lokaci har abada ba zai dawo ba in ka ja haka numfashi har abada ba za ka sake shi ba sai dai wani in ka dawo da shi har abada wannan ya wuce sai dai wani alhamis jiya ta wuce sai dai wata ɗazu ya wuce sai dai wani ko kiran sallar ladan an gama sai dai wani amma wannan kan har abada an lissafa masa shi har abada ya wuce to haka ne rayuwa take tafiya shi yasa za ka yi mamakin mai yin birthday za ka yi mamakin mai yin birthday yana murna ya shekara wani ya shekara arba'in yake murna yana yanka kek ya shekara arba'in fa inda ana ba da annabta fa ya kai ya zama annabi amma ba shi hankali duk lokacin da wani abu ya shuɗe na rayuwarka to ka sani cewa dama ce ta wuce maka in ka yi amfani da ita shine ribarka idan baka yi amfani da ita ba wallahi asara kai duk murnar da za ka yi kana murna ce irin ta yara amma ka yi asara Allah maɗaukakin sarki yana cewa yana magana da kafirai ya ce ka dube su har sai fa lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayansu lokacin ne zai ce ya ubangiji a mayar da ni mana in an mayar da ni tayu ne amfani da wannan damar na gyara aiki na cikin abin da na bari ban yi ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla a aha innaha kalimatun huwa qa'iluha wani zance ne soki burutsi kawai yake yi wa min wara'ihim barzakhun ku bar su yanzu tasu ta kare su cika akwai wata rayuwa ta barzakhu tana jiran su ila yawmi yub'athun zuwa ran da za a tashe su ta wucin gaji ce wannan hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace in alkiyama ta tashi da a ce za ka ji an busa ƙaho a yadda kake cewa alƙiyama ta tashi alhalin a hannunka akwai wani dashe na ɗan itaciya da kake so ka dasa sai aka busa ƙaho jama'a ko kun san za a busa ƙaho kowa yana hidimarsa ne eh kwarai mai gona yana gona mai shago yana shago mai ofis yana ofis mai tuki yana tuki dan ataba ya dauki ya dauki atabansa dan kabo kabo ya dauki kowa yana cikin hidimarsa ba abin da ake fasawa ba sanar da mu ake za ta tashi kowa ya koma gida ba a'a an fita akan za a dawo ne kowa na cikin hidimarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan alkiyama aka busa kafo ka ji an busa hannunka akwai wani dashe kana kokarin za ka dasa to kafin guguwa mai sumar da mutane kafin guguwa mai ɗaukar mutane ta yi ƙuliƙulin kubura da su ta iso ta kanka in za ka iya dasawa isauri ka dasa duk da an busa ƙafo za ka iya dasawa isauri ka dasa in ji annabi sun sanama kar ka bari guguwar ta iso ka baka dasa ba don ka ci amfanin wannan abin na ƙarshe yanzu don Allah idan kana neman lokaci irin wannan don kai aikin alheri yanzu irin wannan lokacin bai fi sauƙi kai aikin alheri ba har sai an busa ƙafo an busa kafo ma kana fafutukar kai aikin alheri to yanzu fa da ba a busa ba me kake yi la haula wala quwwata illa billah ya ku bayin Allah watan azumi na Ramadan da muke fiskanta ƙasa da sati guda nan gaba wata dama ce da babu irinta dama ce da baka da irinta sannan wani kayan tsuntuwa ne da Allah ya maka gamdakatar kai kicibus da shi wanda babu mai shi kai da kai kifkif da shi to naka ne sannan wata ramalan wani wurin taro ne wanda ba a biyan ko sisi in za a halarta haka kake samun kanka a ciki ba ana biya za a shiga kwallo ba ba ana biya in za a shiga kallon fim ba ba ana biya in za a shiga abin in za a shiga kasuwar bida koli ba ba ana biya in za a yi ramalana matattara ce mai gwaɓi alherin da ke cikinta ba na sayarwa ba ne kuma shiga ma wannan lokacin ba na sayarwa ba ne samun ka kawai kake a ciki saboda Allah yadda Allah ke son ka Allah madaukakin sarki ya hukunta muku wannan wata ya shar'anta muku shi domin yana so ya girmama ladanku Allah yana son ya kangama ya kambama sakamakon ku shi yasa ya muku wannan wata kuma Allah yana so ya karrama ku ku isa zuwa garin da ba za ku iya isa da kanku ba sai da tsananin wahala da gumin goshi ku sani cewa ubangijinku mai tafsasawa ne mai jin kai ubangiji Allah ka ji kanmu Allah ka yi mana rahama Allah ka gafarta mana Allah ka amintar da mu a wannan ƙasa ta mu mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya gidajenmu hanyoyinmu gonakanmu ma'aikatunmu wuraren ayyukanmu wuraren sana'o'inmu Allah ka amintar da mu ka ba mu aminci Allah ka kawar mana da tsoro Allah ka cire mana firgici Allah muna roƙonka aminci a cikinmu da iyalanmu da zuriyarmu Allah maɗaukakin sarki ka kunyata dukkan mai nufinmu da mugun nufi ya ubangiji Allah ka sanya mu cikin wanda za su halarci wannan wata mai albarka Allah ka mana arzikin azumtan wannan wata ka mana arzikin ibada a cikin wannan wata ka mana arzikin lada a cikin wannan wata ya Allah ka sanya mu cikin rubutattun wajenka waɗanda kai musu gafara ta har abada ya ubangiji Allah ka kawar da fushinka daga gare mu ka kawar da mu daga fushinka ga mana arzikin yardarka da amincinka ya ubangiji Allah muna roƙo gafarka da rahmar kuma marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya matattu mu ubangiji Allah ta'ala ka gafarta musu عباد الله صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مخبتين أواهين منيبين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم رب العالمين